Ɗaliban jami'ar Yusuf mai ta masu da sauran ɗalibai a Kano suna tsakar yin wata zanga-zangar lumana a safiyar yau dinnan kan ɗalibar jami'ar da ake zargin wasu saka ƙwaya da sunanta a filin jirgin saman Malam Aminu Kano sai kallo ya koma sama domin kuwa mahukuntan ƙasar Saudiya sun sake ta. Wani matashi ya shiga jarabawa amma amin murɗe sakamakon haɗuwa da sababin wasu 'yan su dabaru da suka siyar masa da waya ƙarshe ta koma sol gwari-gwari shimfiɗar takalmi. domin jin wawar waɗannan labaru har ma da wasunsu, do Allah sai ku dakaci.
shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat da ke shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian wax diamond classic Cote d'Ivoire brilliance attitude fighter touch chicken baby doci pattern holland Swissless, Swiss Atamfa, Swiss Cotton, Swiss Boil da sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa dagwas dagwas domin kada a baku labari rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba 8 Unity Road lamba 83 Layin Jallaba da lamba 1 Amana House da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin Kwari sai El Samad da ke Ado Bayar Mall da kuma El Samad da ke gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo Nigeria a kantunan El Samad da karamar riba muka dogara da neman albarka Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yaya kuma aka yi da kataniyar wannan zamani to Allah ya mana gaman alheri Aliyu Wali ne ke muku lale marabun da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Babasuda wanda 'yan Hausa samfurin tsarin dauri suka yi masa take da Sarkin labari shiri dai da yake rairayewa ya rege sannan ya tankaɗe muku labaran da suke zuwa cikin kunnuwanku idan hali ya ba da dama ma baba suda da kansa na kunna nutso ƙarƙashin ƙasa domin zaƙulo wasu binne-binne da aka yi su a cikinta da suke da jibi da rayuwar al'umma amma kafin mu fara wasafo muku labarin da muka guntso za mu fara dakatawa a teburin labarai da shirin namu ya ƙulla ƙawance da su domin na sada ku da Ahmad Salisu Batirawa wanda zai karanto mana labaru a wannan rana.
Wani ƙwararren likita da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu, Dr. Ibrahim Dan Juma, ya shawarci masu ɗauke da cutar ciwon siga da su kauce cin abubuwan da za su rika tayar musu da cutarsu, musamman ma cin kitse. A zantawarsa da gidan rediyon Dala Dr. Dan Juma ya kuma ce waɗanda ba su da wannan cuta sai sun kasance masu motsa jiki akai-akai don gudun kamuwa da cutar ciwon siga. A nan kuma limamin masallacin Juma'a na Kulafawu Rashidin da ke unguwa uku 'yan awaki Malam Muhammad Sani Umar Arkam ya gargaɗi 'yan kasuwa da su rika sassauta farashi don sauƙaƙawa al'umma, musamman ma a wannan wata na Ramadana mai karatowa nan da wasu 'yan kwanaki. ta cikin shirin shari'a aikace na nan gidan rediyon dala a nasa bangaren malam yusuf abdurrahman yusuf ubaman dawari wanda ya kasance a cikin shirin ya bayyana cewa matsalar tsaro da ake fama da ita na da nasaba da talauci da mutane suka tsinci kansu a ciki sannan ahmadu da kuma haka ne zan sada ku da jakadiya sakina turabi'u domin ta karanto muku wasu daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana a rubuce kan jigon rahotannin shirin ranar litinin wanda wani mutum ya taho akan babur ɗinsa da daddare sai ya ga wani tsoho ɗauke da kayan ruwa yana ta fama da shi inda ya roƙe shi da ya rage masa hanya gadi yake a gaba kaɗan kuma wurin in asubahi ta yi ba sa samun ruwan alwala yana kuma ɗaukar sa suna zuwa wajen wata duhuwa sai kawai wasu zabga-zabgan matasa suka fito da adduna da wukake suka far masa Sakon farko ya fito ne daga baban gida DK Kumbutsu inda yake cewa shi fa ragin hanya inda ya wuce dan makaranta ko kuma wanda ka sani to fa gara ka bar shi. Allah ya tsare mu daga sharrin mugaye. Sako daga Rahama Aminu Bebeji. Shi kuwa Abdulrahman Ya'u Ismail cewa yake bawan Allah Allah ya saka maka ya mayar maka da alkhairi su kuma Allah ya shirye su. Rukayya Murtala ya hayari jiyar zaki cewa take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umme mashi shin Allah ya kiyaye su kuma Allah ya bayyana su. Za mu karkare da sakon Surayya Ahmad Sauna inda take cewa o ni wannan abu Allah ya tona musu asiri kai kuma Allah ya yi maka albarka amin. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba mun gani muna godiya.
to Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu sakinan shi kuwa malam gali tsakuwa ya mayar masa da alheri. Da kuma haka ne za mu je ga jigon rahotannin namu, to amma kuma labarin sai dai a karɓa da haƙuri domin dai duniyar ta sha kanwa zawo take yi. Shi dai labarin zai zo ne a irin abin nan da akan siyo kare don haushi. amma kuma ya ɗige da kukan akuya. A ta fari dai wani matashi ne mai suna Aminu Isa da abokinsa suke tsaye a titin iyaka daura da sakatariya Audu Bako suna jiran baburin a daidai sahu ya zo domin ya kai titin gidan zu da niyyar siyo lemon gwangwani da suke sayarwa a danjar ta iyaka. Cikin wani yanayi na yankar duro sai ga wasu matasa su uku har da direba a baburin mai taya uku sun zo giftawa ta kusa da su taraf sai suka ambaci sunansa Aminu shi kuwa ya amsa nan kuwa suka faka har da yin musabaha amma sai suka ba shi hakuri da cewa ashe ma ba kai ne aminin da muka zata abokinmu ba sai ya ce, "Oke, ba matsala." To mai sauraro daga nan ne fa suka murza kambun nasu na su dabaru, domin kuwa har sun ja baburin sun fara tafiya sai suka doko rubos. Inda suka shaida masa cewa suna sanye musu wani taimako domin suna cikin wata matsala kuma kuɗi suke nema. yanzu haka ma daga kasuwar saye da siyarwar wayoyi ta fam santa suke kuma sun je su siyar musu da wayar iphone amma cinikin ya ƙiyuwa a nan ne suka ce wa matashin idan da kuɗi a jikinsa za su yi masa sauƙi ya siya in dai gajarce muku zance masu sauraro suka nemi da ya ba su dubu hamsin su sayar masa sai ya ce musu kuɗin da suke jikinsa ba su kai haka ba sai suka ce ba su da waya ne ko kakara su yi ga dai ƙarashen yadda aka ƙare daga bakin aminu.
sai ya takura ya takura ya muka ce to shikenan nan ya tabu haka za mu cika goma da biyar suka kide a hakan na juya zan tafi suka da da mu bayan sun da da mu dai aka kara kara aka ba mu muka sa layi muka yi waye muka hukwa da komai nawa ka bashi dubu goma ɗari biyar muka bashi muka sannan sai muka tafi mun je inda za mu sai kaya sai to da an ya kamata mu duba wannan wa sani ba dai ko mu wasa da suke hukwatu da suke dai dan mata suke dai da abin suke komai da ke cikinta ya kuka yi ta alji kuka sa ta kuka tafi ko kuma kaka a sai da aka sa ta a leda tukunna waye sa ta a ledar shi ya sa da alai da alai kuma tana nuna ya ce ga shi ko a sa ta alai da inda ba ko jama'a sai sun gani ba ko mu sa ta aljihun aka ba shi abokin na ya sa ta aljihun sana sai mun danda mu sai ka mun dauko ko mun duba ko sai na ga ta da wannan abu to shi mai wannan din yanzu kenan yanzu wannan sort din abun sort din takalmi ne fata na kawai mutane su kiyaye da irin wannan abun mu kuma wanda Allah ya fara mu Allah ya kare kiyaye gaba yi mu dauka kuri mu dauka tara abai daga inda Allah ya faru duba da yadda wannan harka idan mutum ya sayi waya ta koma wani abu na daban ya sa muka tuntuɓu lama'u magada annabawa don jin hukuncin masu aikata wannan laifi a manga ta addinin musulunci daga bakin malam umar muhammad na farko idan ta ɓangaren shirka ne da Allah kaga barin musulunci ne Allah ta'ala ya tabbatar da dukkanin wanda ya bar musulunci kuma ga matsayinsa na wannan mutumi ba ɗan aljanna ba ne ba shi ba rahamar Allah ta'ala idan ta ɓangaren ƙarya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan da za mutum yana yin ƙarya yana tsororitar ƙarya ko yana kirda don ƙarya manzo Allah ya ce wallahi sai Allah ya ce a rubuta wani fatataccen makaryaci ne to yanzu mutumin da Allah ya ce wani tataccen makaryaci ne a gurin Allah wannan mutumin tataccen makaryaci ne to kuma wani matsayi kake neman masa na alkhairi ai daga ji babu washi da wata makoma face mummunan makoma to masu aikata irin wannan kun dai ji abin da malam ya ce domin dai ni babu abin da zan ci. Kuma wannan rahoto shi ne a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana, wanda muke fatan tun daga yanzu za ku fara iya turo mana ra'ayoyinku na ƙashin kai ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu da tara tara biyar samun ji daga gare ku. Da kuma haka ne za mu kai ziyara ofishin kasuwanci ƙarƙashin jagorancin Malam Aminu Bello.
kai ni kan yau na ga ta kaina waya kullum sai ci min kuɗi take kamar gara na sayi data don shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuke kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce wai daga layin wayar da nake amfani da shi ne don haka ni kan kawai na gaji shakurminka abokina aikata faran kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya buɗe muku wani mashahurin waje da zai share muku hawaye ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanoninsa mai suna yau da gobe Communication MTN Data Partner tare da haɗin gwiwar kamfanin MTN wannan kamfani shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai ƙarfin network sannan kuma suna yin rijistar layin wato idan ka siya nan take sai a yi maka rijista Sannan akwai waya ta naira dubu takwas da zarar ka siya za ka samu kyauta ta sim da kuma naira ɗari biyar domin ka sai data.
kamfanin sun shahara wajen dawo muku da lambobinku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK Retrieval. Kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G. Suna yin swapping ɗin layukan waya da sai da katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU.
kamfanin yana sai da data don shiga yanar gizo sannan ya kawo muku tsarin pestilin Wannan kamfani yana yin SIM upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G, 3G zuwa matakin 4G. Zaka same su ne a opposite tashar rijiyar zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila ofishinsu mai lamba 416 kan titin Gwazzaro da ke kanan dago ko ka tuntuɓe su ta lambobin wayoyinsu kamar haka.
sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai shida ko kuma sifili takwas sifili uku biyu sifili uku shida bakwai bakwai tara Yau da gobe MTN Communication Data Partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku hawaye.
Shahararriyar makarantar nan wato Daba Academy ta fito da sababbin tsare-tsare na koyar da turancin mu'amala cikin wata shida kacal da kuma shekara ɗaya babu yawa ga 'yan sakandire da kwaleji har ma da 'yan kasuwa. Kai har ma wanda bai taɓa zuwa aji ko da sau ɗaya ba, haka kuma makarantar tana da tsarin koyar da karatu da rubutu cikin sauƙi ba wahala. Kuma makarantar tana da tsarin ajujuwa wanda suke ɗauke da mutane goma kacal wato special class. kuma ƙarin wata bananza da wannan makaranta take yi shine koyar da kwamfuta kyauta babu ko sisi ga duk ɗalibin da i kammala karatu a wannan makaranta. Za dai a iya samun fam ɗinta a kantin sammanin fatuhu da ke kasuwar kantin kwari ko a mai takobi restoran da ke tal'udu domin ƙarin bayani sai a kira lambar waya sifili takwas ɗaya uku bakwai shida sifili ɗaya biyu tara uku sanarwa daga Dr. Dabo wato darakta.
Tuma Dalla.
Kamar dai yadda aka sani cewa matashiyan nan Zainab Habiba Aliyu wadda ƙasar Saudiya ta kama tun cikin watan Disambar da ya gabata sakamakon zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Ita kuma hukumar NDLA a nan Najeriya ta ce ba ita ce mai laifi ba har ma suka shiga godo sai an sallame ta lamarin da ya haddasa wata gagarumar zanga-zangar lumanar ɗalibai yau a nan Kano kasancewarta ɗalibar jami'ar Yusuf Mai Tamasile da ke nan Kano, inda suka yi cikar kwari a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyar da ke nan Kano, bayan da suka ziyarci gidan gwamnatin Kano da gidan mai martaba.
abin da muke so muna so a mata adalci ne tunda an gano cewa ba ita ce wannan abu ba ya kamata lallai gwamnati kamar yadda ta fara ta tabbatar a ce an mata adalci an fito da ita kai wannan abu set up ne kawai da mata shi aka yi ba ta da laifi a sake ta ina so gwamnati ne ta shiga domin a tallafa abin da ya kamata cewa yar gari ce yar kasa ce a shiga abin da ya samu mata adalci a samu justice kan magana To a daidai lokacin da ɗaliban suke tsaka da gudanar da zanga-zangar rahoto ya bulla inda ƙasar ta Saudiya ta bayyana sakin na Zainab Habiba Aliyu har ma a wata ganawa da gidan rediyon BBC ta yi da Mustapha Suleiman babban sakatare a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar nan yake bayyana godiyar Najeriya ga ƙasar Saudiya.
mutanen gwamnatin saudiya da har rubuta musu wasiku kamar yadda aka tsara a harkokin diplomasiya an yi ta rubuta an yi ta bayanai an yi nuna musu gaskiyar su waɗannan mutane kuma nuna musu ƙoƙarin da gwamnati ta yi daga gida wajen kama su waɗanda ake zargin cewa su ne suka samu su wayannan kwayoyi wajen kunkuna wanda ba nasu ba saboda haka kabari ne wanda Allah ya warware ta hannun waɗannan jami'ai da hukumomi na gwamnatocin ƙasan guda biyu gaskiya muna yi wa gwamnatin Saudiya godiya da irin haɗin kai da suka bamu akan wannan al'amari mai wuyar warwarewa.
Ita ma hukumar ta NDLEA ta bakin kwamandanta a nan Kano, Dr. Ibrahim Abdul ya bayyana irin yadda suka yi ta faɗi tashi don gamsar da ƙasar Saudiyar.
yi kokari mun kamo mutanen da ajalin da suka sai da wannan kilan nata da mutanen da kuma suka sa mata wannan kwanan cikin jakar dukkan su mun kamo su mun binciken su mun kai su gaban ko kuma cajin da ake musu wajen guda uku ne na farko caji da an same su da suna na fudda kwaya da kuma na sa ma wanda ba da su san hau ba su san kwaya sun kusan na kuma na abin da ake kira conspiracy sun haɗa kai don su cutar da wani da kuma binciken gaba ɗaya muka tura mu saudiya abin da muka yi kenan kokarin da kan zainab da kan hukumar saudiya Hajara Aliyu ‘yar uwa ce ga Zainab Aliyu, wadda kuma jami'an Saudiyar suka kama ‘yar uwar tata suna tare a ɗaki ɗaya ta gaya wa BBC yadda kaman ya kasance tun farko.
karfe ɗaya da hamsin na dare masu kula da miyagun ƙwayoyi da polisawan ƙasar saudiya suka shigo ɗakinmu suna neman zainab na ceto tana ciki da mahaifiyarmu suka shiga suka ganta suka ce ai wannan jaririya ce muka ce to ita ce zainab to daga nan suka ɗauke ta an ce tana karance karance a lokacin da ake tsare da ita eh saboda an tambaye ta me take sanyi aka gaya mata akwai makarantar tafis ta hadda ta ce to shi za ta shiga akwai wani kokari da kuke yi na ji daga gare ta kai tsaye mahaifinmu da mahaifiyarmu suna kokari su magana da 'yan can consulate na sauriyan su tabbatar da cewa zainab na hannun su kuma ita ma mu ji daga gare ta tunda in ba ji muka da bakin ta ba duk yadda rade radin labarai suke ba za mu gaskata wannan al'amari ba To sai mu ce, Allah ya tsare mu da muguwar ƙaddara ya kuma raba mu da azal haula zuri'a. To amma wani abin tambaya shine a baya an caccabke wasu da ake zargin shigar da ƙwayoyin, shin su ma da sanin su ne ko jona musu aka yi, Allahu alam. Kuma wannan labari gabanin mu kawo muku wannan shiri, mun saka shi a shafinmu na Facebook. Dala FM Kano 88.5 har ma dubin dubatar al'umma suka bayyana ra'ayoyinsu, ciki kuwa har da Salisu Siraj Bello inda yake cewa Allah ya ƙara tsare ‘yan uwa musulmi, shi kuwa Salis Muhammad Suleiman Sumaila ya ce, Allah ya kiyaye gaba Zainab, ina yi wa ma'aikatan gidan rediyon Dala FM muryar zamani fatan alkhairi. Usman Ado Kibiya ya ce, Muna godiya da Allah ya ceto ‘yar uwa Zainab, Allah ya ƙara kiyayewa. Za mu ƙarƙare da saƙon Abba ba sa ganewa, inda ya ce, Ina muku fatan alkhairi, to mu ma muna muku fatan alkhairi baki ɗaya. Da kuma haka ne za mu je ga fanninmu na daga taskar Hausa, inda jakadiya suwai ba Musa Yahaya ta yi duba akan wasannin mata na da da na yanzu.
Wasanni tsakanin 'yan mata wata tsohuwar al'adar bahaushe ce, wadda idan 'yan mata sun haɗu suke gudanarwa a tsakaninsu kamar irin su luguluguta nuna, wasannin gada, tatsuniya da dai sauransu. To sai dai a wannan lokaci da muke ciki, da yawa daga cikin irin waɗannan wasannin sun yi ƙaura duk da irin muhimman saƙonnin da suke ɗauke da su. Kan wannan batu ne muka ji ta bakin wata dattijuwa Hajiya Mariya, wadda aka fi sani da mai dambu, wadda ta yi mana ƙarin haske akan yadda wasannin suke a da.
Za mu haɗa a dandali da 'yan mata sa'o'inka da ƙannanka za a jera a rinka gaɗa ana 'yan sirika sirika lamido 'yan sirikan maure in biki maude ba lamido kin ci tuwon dusa miyan kuɓewa ko muna carman dudu carman duduwa 'yan mata sai ki rinka carman dudu carman duduwa su kuma suna carma gade akwai wani bako a gidan mai gari suna carma gade baya bashi baya lamuni carma gade baya neman 'yan matan gari ko ya nema wa zai bashi ma sai ki duba kaman sa'a ki kice ƙawata lambiyo muna yayata lambiyo landiyo muna kanwata landiyo muna idan mun gaji sai kuma mu da mu zauna sai mu ta tatsuniya.
To sai dai kasancewar zamani ya zo da canji shine yasa muka zanta da 'yan matan zamani inda suka ce yanzu kam abin ba haka yake ba.
Da daddare ba sai an fita dandali wajen wasa ba ko kuma a samu tsohuwa aka a gida ta dinga ba da tatsuniya. Wayar hannunka ta ishe ka wannan ta shiga Facebook wannan ta fara WhatsApp ga dai abubuwa nan da dama.
Matan yanzu idan mun haɗu ba wani wasanni da muke sai dai kawai dai irin an zauna a ta hirar sama samari wannan tana bada labarin saurayinta wannan ma tana bada nata Dr. Abdullahi Asiru, masanin al'ada ne a kwalejin addinin Musulunci da koyar da shari'a wato legal, ya bayyana mana cewa irin waɗannan wasanni na gargajiya su ne makarantun Bahaushe a da. Shi yasa a yanzu da aka samu yawaitar makarantu da kuma na'urorin zamani suka kori wasannin.
in aka duba gargajiyar bahaushe ita ta duniya kusan ta zama makarantar koyar da 'ya'yan bahaushe tarbiyya da al'adu masu kyau sannan wasanni irin na dandali ma a lokacin in ana yin su ne domin a ɗebe kewa a hana yara maza da 'yan mata ya wuce ya wuce saboda hakan yara suka ci abinci da daddare a gaban iyayensu nan ba a nesa ba a dandali za su zo su yi ta wasanni suna wake-wake a nan 'yan mata suke faɗar wani zubin irin yanayin mazan da suke so su aura da yanayin irin zaman da za su yi in sun je gidajen mazajen su to yanzu kuma za ka cewa ko ina makarantu birni da ƙauye da karkara karkara duk akwai makarantu saboda haka makarantun nan kusan yanzu su ne suke ɗebe wa yara kewa suke hana su samun damar yin wannan wasanni da sauransu To da fatan 'yan matan zamani za a dinga zuwa makarantun da kuma yin abin da ya dace domin ɗebe kewa a lokacin da ba makarantu. Suwaiba Musa Yahaya, Baba Suda.
Idan kuwa muka je ga fanninmu na kuma rayuwar mu a yau, jakada Murtala Abdullahi ɗan Sudi ne ya haɗa wani rahoto na musamman kan yadda ake zargin raini da wasu ɗalibai mata suke yi wa ɗalibai masu koyar harkar malanta a turanta dai 'yan titin practice.
koyarwa dai wata sana'a ce kuma a ce jihadi wadda wasu mutane suke yi wa kallon kaskanci a inda wasu kuma suke yi mata kallon kima da muhimmanci kuma duk da hakan wasu na zaɓar tsarin na koyarwa inda sukan je makaranta su koye shi kafin su fara aikin na koyarwa ka'in da na'in wato teaching practice to amma sai dai duk da hakan sukan fuskanci kalubale a makarantun da suke zuwa koyarwar musamman makarantun mata inda ɗaliban suke raina su hakan ne ta sa da yawa daga cikinsu sukan zaɓi su tafi makarantun maza kamar dai yanda wasu suka bayyana mana.
a lokacin ma mace za ta tada iskar karya ma saboda raini da har ma ta ringa kai ma malami duka da sauransu duk yana faruwa irin wannan amma bangaren maza to sai dai ko dai a ce ba za a rasa ba dai amma ana samun waɗanda eh ko da su mai da hankalin zaka same su ko rashin fahimta da sauransu akwai wata kanwata ita ma junior secondary din da nace zan je makarantar su kuma makarantar ce ta ce la la la la yaya gaskiya kar ka zo domin gaskiya idan malami na ya nemi mana karatu in ya rubuta muna sane sai mu ce ba ma gani ko mu ce ka kare mana ko ku- haka kawai mu da kanmu muke kakalo wasu rigingimin muke faɗa kayan da zaka sa sai an iri Mun kuma zanta da ɗaliban mata domin jin ko me yasa suke raina malaman nasu Ɗalibai suna ganin dan dai ba malaman makarantar su bane ba kuma suna ganin ai shigowa suka yi za su fita shi yasa ba su fiye ba su haɗin kai ba idan suka ga yarinya ne sai su yi ta cewa suna son ta shi yasa raini yake shiga tsakanin su da su To wannan dalili ne ya sanya muka yi wa malaman titin practice ɗin kome.
a gaskiya wasu malaman su suke ba da fuska ta hanyar nuna kamar suna son su ko kuma sakan musu fuska Wasu daga cikin shugabannin makarantar matan sun yi wa Baba Suda ƙarin haske akan hanyoyin da suke bi wajen ganin sun dakile wannan matsala a tsakanin malaman da kuma ɗaliban nasu.
idan an sami irin wannan mukan kirawo malamin mu ƙara ba shi gogewa wurin abin da ake kira class management control wanda shi yakan taimakawa malamin sai kuma kaga ba a ƙara samun wata matsala ba in kaga irin wannan ta faru to mai yiwuwa an samu sakaci ne na shugabancin waje in dai shugabancin waje ya tabbata ka san mata ne yaya za a yi ba za ka yi tsarin da duk irin waɗannan abubuwan da aka kauce musu ba Murtala Abdullahi ɗan Sudu Baba Suda.
da fatan dai za a dinga samun daidaito tsakanin matan da kuma ɗaliban masu koyar harkar malanta don ganin kowannensu ya samu abin da ya sa shi zuwa makarantar. A nan kuma wani ɗan kasuwa ne a wannan jiha Alhaji Aliyu Gida da Ahmad wanda mataimakin shugaban kungiyar 'yan takalma ne na nan Kano ya shigo wa Suda dangane da batun wani ɗan majalisa a jihar Jigawa da ya yi dangane da wani kamfani da wani ɗan ƙasar China, Mr. Lee ya yi a can Jigawar kan cewa kamfanin da ya gina har kawo yanzu ba a gama biyan wasu masu gonaki kuɗaɗe ba, a don haka ya ce su a shirye suke da su sake shiga gaba wajen ganin an biya kowa kuɗinsa in har har akwai ɗin.
in akwai su zo mu kungiyar 'yan takalmi waɗanne muke da ƙarƙashin kamfanin misali muke sai da takalma su zo mu za mu bi musu haƙƙin su za a ba kowa haƙƙin shi in ma dai akwai ɗin to ai mu muka san daɗin misali su ba sani ba mu muka san irin ci gaban da misali ya kawo wa jihar Kano ya kawo mana ci gaba an ba mutane aikin yi mu kanmu da muke siyan kaya a wajen shi mutane yara nawa ne a ƙarƙashin karkashin mu su ma waɗanda suke karkashin mu iyali nawa ne a karkashin su kaga ci gaba ne aka kawo mana an sama mana abin yi kenan wannan kenan Baba Suda, sarkin labari.
Kafin mu karkare shirin, kada ku manta za ku iya sauraron wannan shiri baki ɗaya a shafinmu na intanet www.dalefmkano.com ko TuneIn, Streamer Radio, Live Online Radio, Online Radio Box, Live from Niger, har ma ku bibiye mu a shafinmu na Facebook da Ala FM Kano 88.5 a madadin shugabar kafatanin shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq Baby Nice da kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi ɗan mutanen tsoron ɗinki har ma da 'yan biyar sarakan zazu. Ma'azu Musa Ibrahim ya yi ƙoƙarin tattaro rahotannin shirin na wannan rana. Shi kuwa Abdulbasid Abdulmumin ya ƙuƙƙulla mana sautin har kuka ji shirin tangararau kuma rangarɗau ni da na shirya sana na gabatar da muryata Aliyu Wali nake cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin talikai da ya sa muka fara shirin salin alin ko muka kammala shi sumul.